matasa tashar Express FM gaskiya dokin karfe daga nan lambar goma sha hudu lami da karsan turkunan unguwanni na Nasara GRA. Shiri da gidauniyar Aminu Magashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku kuma yake zuwa muka kai tsaye duk ranar Laraba da misalin karfe hudu da rabi zuwa biyar da yammacin ita ranar Laraba ɗin kamar yadda ake sauraron mu a daidai wannan lokaci. Shirin hasken matasa haɗin gwiwa ne da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma gami kuma da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma al'amura da suka cizgunawa ko in ce suke cizgunawa da ciwo matasa tuwa ƙwarya wato yospace suka yi haɗin gwiwa domin kawo muku shi. To kamar da muka saba ana jin mu kai tsaye a Express Radio Nigeria Facebook kenan shafin mu sannan kuma da shafin ID ta Yospace wato Zainab Nasir Ahmad. Insha Allah a bi mu bayan kuma ana sauraron mu akan mita 90 da digo uku gaskiya dokin karfe a rediyo kenan. Misali kamar yadda na san ake ta gani sanarwa tana ta gabata bayanai na ta fita cewar a yau kuma satin da ya gabata ma mun yi magana akan cewar wannan satin za mu tattauna akan rashin aikin yi tsakanin matasa shin ina mafita kuma kamar yadda muka ji a satin da ya gabata daga bakin shugaban hukumance kakakin rundunar 'yan sanda da kuma mai magana da shi ma bangaren masu fatauci da yaƙi da miyagun ƙwayoyi sun faɗi irin dalilai wanda kuma sauraro ma da yawa an yi bayani a waya da shafukanmu na facebook an kuma kawo bayan rashin tarbiyya rashin aikin yi mana taka rawa kwarai da gaske a rayuwar matasa wajen yin abubuwan da ba su kamata ba kamar yadda a turanci bature yake cewa wai zuciyar da ba ta da aikin yi to shedan ne yake samun gurin zama a cikinta ya ta kissafawa mutum abubuwan da ba su kenan ba a hannuna dama akwai malam balaraba danjuma shugaban bangaren koyar da sana'o'i daga na ce ofishi ko hukuma hukumar samar da aikin yi ta ƙasa wato NDE kenan Malam Larawa muna maka lale marhaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To a can ƙarshen haguna kuma akwai faruk lawan sulungaro faruk muna maka lale shine babban mai ba gwamna shawara akan samarwa matasa dogaro da kai ssa kenan ko faruk to malam faruk muna maka lale marhaba to a gefe na kuma ni ba sai da aka yi kakana ya zauna kusa da ni ba malam ahmad muhammad dalladi ne matashi shine a tare da mu a nan ɗakin mu na yaɗa shirye-shirye malam ahmad muna maka lale marhaba alaikum amin alaikum assalam To, kamar yadda muka faɗa za mu magana akan rashin aikin yi tsakanin matasa shin ina mafita. To, bari mu faro daga ƙololuwa. Tunda ana maganar ƙasa kenan bari mu fara daga matakin ƙasa bare kuma an ce ɓangaren koyon sana'a. Malam Balarabe Ɗanjuma. Bayanai sun gabata kuma an tattauna da matasan nan an kuma kewaya an zagaya an dawo. An hango cewa rashin aikin yi yayi wa matasa ka tutuye musu da baibayi mun kuma san nde hukuma ce ta samar da aikin yi ta ƙasa to ina mafita ga matasanmu wani irin tsare-tsaren nde take da shi waɗannan matasa za su ci gajiya ƙilar akwai rashin sani na yadda hanyoyin da za su bi domin su ci moriyar waɗannan tsari me nde take yi wanda matasa har za a kira kiran su ji har ma su su mora to alhamdulillah wato abin da yake faruwa a hukumar samar da aikin yi ta ƙasa muna da ɓangarori guda hudu da yake su ne programs department wanda muke a samo wa yara ko matasa aikin yi akwai hukumar wato wani ɓangare na kenan wato ɓangaren koyar sana'ar wanda yake ya hada da duk abubuwa dai na koyon sana'a ta hannu kamar saƙa ɗinki wato leather work zan ce da automatic da automate da leather work da dai sauransu duk dai sana'a ta hannu wato shine bangare na wato da kuma harkar bangaren cosmetology muna cewa abin cosmetology wato harka ce ta mata kawai tsagwaro wanda ake koyar da su harkar yin turare mai da sabulu da dai sauransu to shine bangare na a takaice kenan Mm.
sai bangaren wato noma Noma.
ref kenan Mm.
ref department shi Okay.
kuma muna daukan ah, matasa shi ma a wannan bangaren Mm.
ah, muna koyar da su harkar abin da ya shafi noma Mm.
akwai bangaren abin nan sat wanda za ka ɗauki yara suka koyar da su Mm.
inda za su san makama yadda za su yi kiwo Mm.
noma da kuma kiwon kaji da sauransu Mm.
a tsammani kwanan nan ma muka gama wani program a nan bangaren na tsammani satin da ya wuce Mm.
Ah, saboda haka akwai su kuma sannan bangare wanda muke kai wa yara su je su koyi sana'a muna ɗiba da yawa sai mu kai su kamar ɗan batta da Mm.
a da muna da gona katuwa a ɗabbata wadda Mm.
muke koyar da yara harka da ta shafi Noma.
noma eh to amma yanzu sai kasance ah, an canza mana yanzu a ungogo take to Mm.
muna ɗiban mutane maza da mata don da komai da komai ma a wajen Mm.
bodin ce Mm.
ya kasance akwai wajen kwana Mm.
na akwai inda ake koya wa yara yana duration ɗin dai Mm.
ah, three months ne Wata wata wata uku.
uku Mm, eh.
mm.
sannan kuma ta wannan bangaren shi ma a takaice kenan sai bangaren ah, special public works muna cewa bangaren special public works Mm.
wato ayyuka na Na musamman.
musamman eh shi kuma bangaren sa muna ɗiban ah, waɗanda suka gama makaranta yanzu yau sai ki gani an gama makaranta babu abin yi saboda haka sai mu ɗauke su idan muka ɗauke su a nan da ɗan mutum yana da digiri ko masters ɗinsa sai mu ɗauke shi sai mu attaching ɗinsa Mm.
to ministries ko kuma manya-manyan ma'aikatu dai Mm.
wanda yaran nan za mu yi attaching ɗinsu su yi wata uku a wajen Mm.
wato hikimar yin haka To.
shine watakila in Allah ya taimaka aka ga kwazon yaran nan a wajen nan Mm.
watakila za a iya ɗaukan su a basu Aiki.
aiki idan Mm.
aka gani suna yi kuma muna gaya musu cewa lalle lalle in sun je su dage ya zamanto dai a mutane wanda suke wajen shugabanni wajen su ga kwazon su Mm.
watakila za su iya ɗaukan su aiki Mm.
kuma at least dai wata uku an rage wani abu idan alal misali suka yi wata uku nan wani abu bai fito ba sai mu ƙara musu kuma wata uku A gurin dai ko a ko a- wurin- eh.
a wurin dai Mm.
yauwa sannan kuma a bangaren dai at the same time akwai bangaren nursery irin harkar nursery din nan na ah, zan ce landscaping kenan muna ɗiban yara muna koyar da ai su malam balarabe da Eh.
yaran da za mu gane za ka faɗa mana Na.
me nursery me Eh, wato landscape kamar harkar renon ah, irin ah, fulawoyi haka To, Eh, eh.
sannan kuma da gyare-gyaren gida misali ah, cikin gida idan ka shigo inda in ka shigo za ka kalle shi zai- gyara gida yauwa.
kwalliyar gida kwalliyar gida Mm, masha Allah.
musamman da Eh.
waje amma ba cikin gida ba Yawwa, ko to shi Mm.
wannan ɗaukar da muke yi ba wai sai wanda ya graduate ba ba sai graduate ba Mm.
yara mukan ɗauka haka ah, waɗanda suke zaune haka ba ba abin yi sai mu- sai mu tura su sai su je su yi wannan koyan shi ma wata uku suke yi Mm.
to idan sun yi wata uku kuma to sai dai kuma yanda ta yiwu saboda ya zamanto um, za mu ba su takarda Shaida certificate, sun eh, iya.
cewa sun iya Mm.
kuma idan suna yin wannan program din akwai 'yan kuɗi da ake ba su Mm.
a misali kuɗin mota wanda dai zai ɗan Zuwa rage da musu dawowa, raɗaɗi mm.
ba wai wani abu zai musu ba dai amma duk zai ɗan rage musu raɗaɗi Mm.
yau wato wannan ɓangaren kenan sai Mm.
kuma ɓangaren wato ah, small scale Mm.
Eh, ɓangaren small scale shi Ƙananan ne sana'a, ƙananan masana'antu.
na'am to shi kuma wannan ɓangaren shi kuma wato suna ɗan taimakawa ne da soft loan haka akan ɗan ba wa mutane loan haka da graduate ɗin da waɗanda ma ba graduate ɗin ba wato bashi kenan Bashi mai akan ruwa kan ko mara bashi.
ruwa Eh, to, A'a amma dai to in akwai A'a, to an ce a basu bashi ba yaran da ake nema a tallafa kuma an ce a basu bashi gaskiya ne to ai Ai, ya kamata a tunanin mu mutum- idan an ba su bashin za su je Eh.
su kama sana'a ne eh to ai shi Idan sa suka yi muka ce sana'a mai kuma- ruwa ne bashin eh, ko idan mara suka yi ruwa sana'an nan kuma dan abin da suka samu Eh.
kuma kin san duration din shekara uku ne da rabi na biyan na bashi biyan bashin kuma sannan sai sai bayan sun yi wata shekara shida- uku da rabi sannan za a A'a, sai sun biya yi wata shida tukunna ma ba Eh.
su ba da ko kawo ba To.
to wannan shekara ukun shine a hankali za su dinga biyan abin da A ka cikin samu shekara Eh, ba uku.
takurawa ake ba Eh.
dan abin da Allah ya sa ka samu sai ka kawo sai a dan rubuta maka receipt Eh, sai a ka baka a bayar, hankali a ana hankali ragewa.
kuma wataƙila sana'ar taka tana bunƙasa tana bunƙasa a hankali har ka biya Mm.
Ah, interest din ba wani a dai kwai ruwan eh a dai kwai ruwan ta ta karya karya ba amma.
eh eh eh to waɗannan sannan kuma a- akwai ɓangaren inda muke ɗan basu at least dai shi ma dai bayarwa ne Mm.
don kwanan nan mun yi waɗannan abubuwan da dama Mm.
wato miss wanda muke ba wa mutane ɗan bashi haka na dubu goma haka Mm.
wataƙila mai irin ɗan harkar kosai ɗin nan awara wane ne da sauransu ƙananan dai Sana'a.
sana'o'i haka to mukan ɗan ba su haka dubu goma su ɗan je su ɗan rage wasu abubuwan su sayi wasu abubuwa dai wanda za su iya bunƙasa a cikin wannan kin ga akwai da yawa waɗanda Allah ya taimake su suka Hai.
tsallake suka haye kuma Mm.
aka abin nan kin ga an yi maganin zaman banza a nan bangaren sannan sai bangaren egmis kuma shi ma dai a bangaren small scale din ne shi kuma in collaboration with central central bank To, su su suna babban banki yawa to kenan.
kamar mu EDI ne Mm.
Ah, wanda za mu je idan mutum ya zo yana buƙatar bashi za mu yi training ɗinsa idan muka yi training ɗinsa za mu haɗa shi da central bank wannan kuɗi ne suke a baka horon yadda zaka karɓi Yawwa, bashin a kenan baka horo akan abin da za ka yi Da za ka yi, Eh, ah.
sai a baka horo yawanci dai EDI da ake nufi wato su central bank zan ce nasal dan yanzu nasal ne Yaha.
under uh, central bank Mm.
so su mun sun yi approving din mu muna da dama EDIs din a Mm.
jihar Kano Mm.
domin A- NDE muna ɗaya daga cikin EDIs wanda za ka zo a yi maka training idan aka yi maka training mu baka certificate sannan kuma mu tura ka central bank central bank kuma su haɗa eh, dama sun buɗe ɓangare nasal to nan ne suke ba da bashi na abin da ya kama daga miliyan ɗaya har zuwa dai miliyan goma ko ma sama da haka dai Kyau.
eh wanda mutum zai bunƙasa Ta sana'arsa.
sana'arsa eh to wannan ɓangare na egmis kenan a ƙarƙashin sse department na sse Eh, na ƙananan Eh, san- na masana'antu ƙananan sana'o'i.
to mun gode kwarai da gaske malam balaraba dan juma shugaban bangaren koyar da sana'a daga hukumar samar da aikin yi ta ƙasa wato NDE Malam Faruk Silangaro babban mai ba gwamna shawara bangaren matasa samar da dogaro da kai M- mun sako ƙasa mun dawo jiha A- an ce babban mai ba gwamna shawara kuma matsalolin matasan nan idan muka ce su kadai ma za mu zauna mai ta faɗa mai ta faɗa ba za su iya lissafi ba za mu kwana mu hantse mu kwaken mu- ba mu san iya kwanakin da za mu yi ba to waɗanne irin tsare-tsare ofishinka a matsayin naka na mai ba gwamna shawara da kuma ita kanta gwamnati wadda irin shawarwari ake ba ta duba da irin matsalolin nan da suka damu matasa wajen hanyoyin da za a bi wajen dakile su musamman bangaren aikin yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه، نفيسة أنا جدا إن وانا تبايا تاكي آه، سبودا da farko dai zan yi godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda shine cikin ikonsa ya sa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya ɗauko ni domin in zama babban mai taimaka masa akan tallafa matasa Mm.
wanda na ji kina cewa mu bashi shawara to bai tallafa ba Eh, ta akwai gyara bambanci tsakanin babban mai taimakawa wato SSA kenan To.
senior special assistant Awa, akwai kuma assistant.
special advisor Awa, to.
wanda kuma irin su Ali Baba su ba kwana duk irin su ne yanzu ba yanzu kwana.
dai yanzu dai mai taimaka masa ne ba mai bashi Babban mai shawara taimaka masa ne.
babban mai taimaka Akan masa tallafa matasa.
akan tallafa Kwarai da matasa gaske.
na karbi gyaran to alhamdulillah babban mai tallafa wa gwamna akan harkar matasa gaskiya ne so da farko za mu yi godiya ga shi mai girma gwamnan jihar Kano Mm.
da ya yi alkawari tun lokacin da ake yakin neman zaɓe ya ce zai mana ma'aikata su kutumta matasa wanda kuma mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje allah cikin ikonsa ya sa ya cika wannan alkawarin shi ne gwamna na farko da ya yi ma'aikatan matasa wadda take tana tsaye da kafafuwanta kuma mai girma gwamna abin sha'awa shine kwamishinan da ya ɗauko ya saka a cikin wannan ma'aikatar bai ma san za a saka shi ba kawai an ga ah, jajircewarsa ne a lokacin yana shugabantar wata kungiya ta matasa ta youth council mai girma gwamna ya ce to a za- a zakulo shi a zakulo matashi jajirtacce kuma aka fito da shi aka bashi wannan babban nasara ce ga matasa wanda yana nufin duk lo- duk sati in za a yi council meeting wannan taro da ake yi na kwamishinoni da sauran masu ruwa da tsaki na jihar kano matasa muna da wakilci babba a cikin wannan council bayan haka mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar bala Ganduje- faruku na'am yawwa gwamna ya yi kokari ya yi namijin kokari ya Na'am.
asasa abubuwa da yawa a ƙasa na'am akan harkar matasa na'am amma duk da haka na'am ai an ce an ce dambu in yi yawa baya jin mai gaskiya ne an ce ba a zuba duro guda ba ko duro nawa aka zuba yadda matasan nan suke barkatai ga sunan Na'am.
da sama da ƙasa kamar yadda malam balarabe faɗa ko inda suka gama jami'a ko inda ko basu gama ba ko inda suka kasa karasa karatu na'am wani kokari ake wajen ganin an tallafa musu kamar da kace mai tallafa gwamna akan al'amuran matasa Na'am.
wani kokari ake wajen tabbatar da waccan nasara ta kafa waɗannan shugabanni da waɗannan ofisoshi Na. to wannan kokari hajiya nafisa akwai babban ma'aikata da mai girma gwamnan jihar kano ya gina Mm.
wadda ya sa wa aliko dangote skill acquisition center wadda ke kan titin zaria mai girma gwamnan kano ya kashe kuɗi sama da naira biliyan biyar wanda akwai sana'o'i sama da guda ashirin a cikin wannan gurin na ji yayana yana maganar ah, shoemaking da abubuwa yin takalma duk akwai su a nan koyawa mata girke-girke da make-up da abubuwa na salon da gyaran jiki duk akwai a cikin wannan masana'antar bayan haka mai girma gwamnan jihar kano ya yi hangen nesa ne ya yi wannan masana'anta saboda gwamnati ba za ta iya ba wa kowa kowane matashin ya gama makaranta ba zai yi a ce ya samu aikin gwamnati ba shi sa mai girma gwamnan jihar kano ya yi hangen nesa ya yi wannan masana'antar kuma an gama ta yanzu dab ake da kaddamar shugaban kasa kawai ake jira ya sa ranar da zai zo ya kaddamar da wannan aikin saboda duka kayan aikin an saka su a ciki kawai shi ake jira ya Ba a zo fara gani.
aiki ba.
ba a fara aiki ba tukunna amma dai za a fara amma an ɗebi malaman da za a je a yi musu training a kasashen waje za a je a yi musu training domin su dawo su ƙara zuwa wa'annan ɗaliban su masu koyar da su yadda za su je su dokar da kansu bayan haka hajiya nafisa akwai ɗalibai matasa da mai girma gwamnan jihar kano yake ɗauka ya kai kaduna a kamfanin pijo na kaduna wanda wa'annan matasan ana koyar da su a yadda za a yi gyaran mota na zamani karkashin ofishin mai ba shawara akan harkar automobile wato ah, Haji Idris wayannan yaran mai girma gwamnan jihar Kano ya ɗibi yara sama da mutum 800 a yanzu da aka fara wannan abubuwan kuma kowane matashi akalla mai girma gwamnan jihar Kano ya kashe mishi sama da 800 zai je shekara ɗaya a can mai girma gwamna zai biya masa kuɗin inda zai zauna wato makwancinsa kenan da kuɗin abincinsa da yadda zai koyi sana'a idan ya dawo akwai abin da mai girma gwamnan jihar Kano yake faɗa matasa madogara wato matasa madogara da kanmu kenan wayanda tun an giggina irin wayannan guraren idan kika bi titin ah, filin su kuwa da titin ah, kan biyu kerod za ki ga irin wannan matasa madogara idan suka dawo wayannan yaran za a ɗibi kayan sana'a wato tools ɗin su su sufana da screwdriver da abubuwa da duk suke bukata da computer ba fa ma- ba fa injiniyoyi bane da kika sani ba irin na gefen hanya waɗanda suke kawai na karazibe wannan idan kika kai motar ki za a dora ta a computer ta duba ta ta tabbatar cewar ga abin da yake damunta kuma abin sha'awa shine babu wani kobo da gwamnati take karba a gurin wayannan matasan duk wani kuɗi da suka yi raising suke ɗau- suke samu a wannan gurin mai girma gwamna ya sa hale musu cewa wannan kuɗin su ci gaba da juyawa kuma su ci gaba da tallafawa kansu kuma suna taimakon iyalansu da iyayensu da 'yan uwansu saboda haka wannan ah, tsari tsari ne mai kyau kuma in Allah yadda ana nan ana yin shi an an raba shi tsakanin portfolio local government kuma ko ina na son za su samu irin wannan tsarin Ta.
bayan haka again ban gama ba wannan Ai, lokacin da ake to, abubuwan da ake akan matasa ba zai bamu dama ba amma dai akwai a magana- matsalolin kuma da suke akwai- da matasa ba za babu lokacin da za a bayyana to su wannan dai zai amma shiga ga da- ga mala da wannan ahmad na kafin kai Ahmad shiga ya shigo.
eh akwai harkar online da ake yi kin sani cewar yanzu matasa kowane matashi zai wuya ki gaba ki ga waya a hannunsa so wannan a office ina mun yi collaborating da wata masana'anta da take a Ghana kamar foundation ce a Ghana za ta yi wa yara sama da dubu biyar training akan yadda za su sarrafa wayoyinsu domin su dinga samarwa da kansu kuɗin shiga wato wani wani cyber income ne da za a dinga yi domin su dinga samun kuɗin shiga wannan tuni za a zo a kaddamar da wannan aikin mun fara ɗiban sunayen ɗalibai da suke sun fito ba su da aikin yi da duk wani ɗan jihar Kano mai sha'awa bayan haka akwai portal da mai girma gwamnan jihar Kano ya ya sa aka kaddamar ƙarƙashin ofishin Rabi Suleiman Bichi wanda yake wannan youth empowerment portal ne mai girma gwamnan jihar Kano ya sauƙaƙa wa matasan jihar Kano ba sai ka fito ka zo gwamnat- government house ba ko ka zo office ina na SSA ko ka tafi office ɗin commander ko ka tafi office ɗin wani daga gida akan wayarka za ka yi rajista ka sa sunanka da number wayarka da adireshin ka akan wannan portal ɗin wanda in kin bani dama zan iya sanarwa da mutane su ji wannan portal ɗin domin su a zai hau- amfani su zai amfane su yauwa wannan portal din shine www.kahusiportal.com kahusi shine k a h u c w e p o r t a l.com kahusiportal.com wanda duk wani matashi idan ya hau zai iya zuwa ya yi rajista kuma in Allah ya da yana zaune yana kwance a gida zai ji an bugo mai waya ya fito ya zo ga wani abin tallafi ya samu kuma zai a bashi domin ya dogara da kansa kuma ya- ya- ya za- ya zama na baya cikin matasa masu zaman banza.
Mm.
Na'am.
to mun gode kwarai da gaske malam faruk lawan Misaro kada a manta tashar Express FM gaskiya dokin karfe shirin hasken matasa ake saurare shiri na matasa tare da matasa kuma dan matasa. Wanda kuma akwai 'yan adawa sun ce wai ni ba matashiya ba ce, amma dai kuma na tare da matasan nan. Ni baban matasa ce, ni yayan matasa ce, da yawa faruku ya ma bani suna shi kenan na karba. To kuma wanda muke gabatar da shi duk ranar laraba hudu da rabi a wannan tasha ta gidan Radio Express. wanda haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma to CHR da kuma cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa tare da irin abubuwan da suke damun matasa wanda suke addaba su wato yasfis kenan kuma gidauniyar aminu mashigash garba ita ce ta ɗauki nauyin kamuku malam ahmad malam ahmad muhammad alladi ranar sha biyu ga watan agustan nan da ta gabata rana ce da aka ware ta a duniya ake yin biki na ranar matasa ta wuce amma mu a nan cikin hasken matasa ba ta wuce ba yanzu ma mu take haskawa kaji kuma abin da malam balaraba ya faɗa kaji kuma abin da malam faruk ma ya faɗa to da farko tambaya don kai yanzu ne ma tambaya biyu kafin in kuma koma kansu tambayar ka ta farko shine ga abin da duk suka lissafa amma za ka iya lissafo mana kaɗan kaɗan ko ɗan guda hudu zuwa biyar na irin matsalolin suke addaban matasa banda abin da muka tattauna a satin da ya gabata shaye-shaye da kwacen waya wanda yana ɗaya daga cikin illolin da yake haddasawa matasa wanda gaba zan koma in ji waɗannan shugabannin na matasa idan akwai wani tsari da aka yi idan mutum ya tuba me aka ajiye masa a ƙasa domin ya dogara da kansa ko ba gaskiya ba menene ya fi addaban matasa a rayuwarsa yanzu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gaggagagga za ka ɗauko manya-manya ba 'yan ƙasa ƙasa kaɗan Da ba.
farko dai Mm, na ji dukkan bayanan da suka yi.
Masha Allah.
To akwai wani tsallake da gaba ɗaya kuka yi To, wanda nake so gaba ɗaya in dawo shi kenan dama masu abu da abin su kura da kallabin kitse. Ai, ai kayan ku ne dama.
hankali. Duk da mai yiwa ni fahimta ta ce ta je wannan wurin.
Haka yake. Ai, na Farko dai ku- abin da nake so Mhm.
da shi Malam Balarabe.
babana na gefe na Ta, da shi yayanka.
kani dai kanina A to, na ta, gefe na Ta.
kuma shugabana ta, ko ba haka ba.
ta.
Babban abin da yake damun mu matasa shine rashin ilimi. Mai ilimi ba zai je ya shaye-shaye ba. Mai ilimi ba zai je ya sata ba.
Mm, mai ilimi ba zai shiga ƙungiyoyin da ba su dace ba na 'yan siyasa mm, don ana fai- ana yi wa 'yan siyasa wani irin fahimtar cewar duk mai bin su rashin aikin yi ne.
mm, akwai mai bin 'yan siyasa bi wanda ya dace akwai mai bin 'yan siyasa bi wanda bai dace ba ko ba haka ba so mai ilimi mm.
ba zai bi 'yan siyasa bi wanda bai dace ba Ba zai tafi shaye-shaye ba zai tafi kwaci ba ba zai tafi Na'am.
goma ba. Mhm.
sannan shi mai ilimi Mm, ko da gwamnati bata ba shi aikin yi ba mm, bata mai wani tsari da zai samu sauki a rayuwarsa ba mm.
zai amfani da wannan ilimin nasa Mm.
ya ga me ya dace da rayuwarsa Mm.
ko ba Zai yi tunani kenan.
ya tunani Mm, so kamata ya gaba ɗaya mu zauna mu ga matashi Mm.
ko matasa mm.
me suka fi bukata To.
duk da bukatunsu suna da yawa Mm, to rashin ilimi shine a fahimta ta dan na daɗe ina ta ƙoƙarin mm.
in tara bayanai daga ko'ina Ta.
abinda na taro shine Mm, babban matsalar matasa rashin ilimi ne ko da matashi ba shi da aikin yi to in Allah da in yana da ilimi ilimin nan zai zama mai katanga ilimin nan zai zama mai fitila sannan insha Allah ilimin nan zai taimaka masa wajen yin tunani mai kyau mm.
ko da gwamnati bata taimake ni ba to me ya kamata ne kaina na farko kenan so da haka wannan shine gatan da ya kamata gwamnati Mm, ta fara yi wa matasa dole ba program din bane amma ya kamata- A'a, ai wannan fa baka ji ba aka ce hasken Yanzu- matasa, shirin matasa, dan matasa, na matasa. Ai damar ku ce, na ku ne.
ƙarin matasan da za su ƙara ƙaruwa akan matasan da muke da su a garin nan su ne waɗanda za su gama sakandare Mm, kwanan nan ko ba mm, mm, so in kika kalli rayuwarsu mm,
da irin rayuwar wa'ancan matasan da suke waje mm, wasunsu da ba su samu gatan ilimi ingantacce ba Mm.
to fa ga irin rayuwar da za su je su yi ta Mm.
wayanda kuma suka samu ilimi ingantacce to wannan na san insha Allahu su ma ga irin rayuwar da za su je su To ma- Malam Ahmad ban katse Na'am.
ka ba. Bari in ƙara maka wani abu.
yi na'am A binciken da muka yi na'am
da yawa da kuma wanda muka zauna da su satin da ya gabata.
na'am
Banda wannan rashin ilimi daga faɗa.
na'am akwai kuma rashin tarbiyya wanda aka dora alhakin akan iyaye shi a wannan mataki ko a wannan skeli wato a wannan mizani ka dora shi wato magana da kike ta rashin tarbiyya Mm, still zan da- ƙara dawo da ki to ta rashin ita fa tarbiyya da kike gananta To.
abu ne na iyaye mm, na yan unguwa da kuma malamai a makaranta masha Allah idan iyaye suka saki ɗansu ya zo makaranta kusan zan iya ce miki kusan tun karfe bakwai da rabi ko takwas na safe Mm, wasu ba sa koma gida sai yamma haka ike so kin ga an rarraba Mm.
ran da ba makaranta yaro yana tsakanin iyaye da yan unguwa Mm, ko ba haka ba mm, to still da ina so ki ƙara fahimta ta cewa rashin ingantaccen ilimin nan mm.
shine yake jawo duk abubuwan da kuke ko akwai magana akai.
tarbiyya ko da da akwai tarbiyya Mm, kin fahimce ni ko na gane to amma muka ɗauki ilimin nan gaba ɗaya rashin ingantaccen ilimi Mm, alhakin yana gurin wa mm, sannan in an sami ingantaccen ilimin wane ne zai inganta mai wannan ingantaccen ilimin mm, duk da yana gurin gwamnati ko ba haka ba ita kuma gwamnati ta yi yunkuri ta yi kokari kamar yadda alayi farko ya faɗa mm, ta yi wasu 'yan hikimominta mm, na ta rage raɗaɗin ta kuma samar wa matasa wani abu mm, da zai taimake su a rayuwa kamar yadda alayi farko ya faɗa can ban balarabe acquisition center eh ta zariyar da bata fara aiki ba mm, so muna fata muna kyautata zaton cewar in Allah ya sa ta fara aiki za ta dan rage ko da 1% ne out of 100% na problem din da ake da shi ko ba haka ba haka tunda in har za a yin Mm, su tafi wasu masu zo su yi insha Allahu za a ke rage matsalar mm, sai kuma mas- ah, abubuwa da alhaji wannan malam balarabe malam balarabe ya lissafo Mm, to na ji amma abin da nake so in tambaya shine nde da kuma ɓangarorinka ka faɗa ka faɗa abubuwa da dama mm.
da kuke yi so shin kana da wani figas ne da zai iya nuna mana cewar Eh, Mala Ahmadu Na- ba lokaci a ba ba lokaci ba ba ma jin yaran wannan To, din kana da wani adadi yawa ko kuma kana da wani Mhm.
ah, hasashe da zaka iya mana cewar a ɓangare kaza na kano eh mutane kaza sun sun mora am- sun mori Mm.
abu kaza na kuɗi kaza daga wannan ah, hukuma kuma ka ta- san hukumar su shekarar ta kusan talatin da wajen hudu a duniya Na gani.
saboda haka ta ta wu- ta ta ta- ta ta wuce eh, eh, samari da yan mata To, banda yanzu wannan magidanciya ce banda wannan kuma tam akwai fa tambaya ta rashin farko wayewa tam da nake so ku kalla da ita da ba hukuma hukumar ba ne ya san da wannan naisal ɗin Oh, ni na je Nysal.
naisal to na zauna da su to na kuma ji tsare-tsaren su wanda tsare-tsaren nan duk fa mutumin da ba shi da aikin yi ba zai iya bin wannan tsarin ba a'udhu billahi ki fahimci wani abu ban gane ba duk mutumin da ba shi da aikin yi Eh.
aiki yake nema eh
ya za a yi rayuwa eh ko da ba mai kyau ba aiki ko sana'a ko ya za a iya samu wata sana'a To.
ba zai fa iya bin wannan tsarin da su nasa.
tsare-tsare da nasa suka saka ba da to kuma su kansu NDE din to so abu ne da ya kamata a ce an sauƙaƙa an ƙara sauƙaƙawa kin gane nufi na ko na gane akwai hukumomin suna nan suna aiki amma abubuwa ne masu tsauri Hajiya wanda Nafisa.
shi matashin Yawwa.
zai masa wahala Zai masa ya wahala.
samu g- kai kai gaci yawwa ya samu ki bar ta maganar interest duk wani abu ne wanda sai ma ka samu Mm, in Allah ya inganta da za ka biya Mm.
a'a ya za a yi ka samu wani tsari aka yi yanzu ba ga alhaji faruku ya faɗa ba ya ce kana kwance akan gado in dai da datar ka mm, ka daddana za ka- za ka ji waya mm.
to su ma da za su yi hakan shi na nasa yawa ai an sauƙaƙa Mm, so amma abubuwa ne a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan mm, kuma duk mutumin da yake cikin wani yanayi mm, ba zai iya bin wannan tsare-tsaren ba mm, ko ba haka ba mm.
so shine abin da nake so a ƙara kallo kenan ta Yawwa.
sai mai kuma sannan ita rayuwar matasa ban sani ba ko a ranku kuna kawo 'yan mata Ah, ai aka ce matasa Matashi duka mata.
ai gaba sani, maza ai da baka- mata bata ji me nace ba kuna kawo yan a mata a har da yan mata har da yan mata baka ji ya ce har da kwalliya ake koya musu da shafa Ok, shafa har da mai da kwalliya.
turare da waye Gyaran ba gashi.
da gyaran Eh.
gashi to yanzu in kika kalli wannan Mm.
wane ne zai je gyaran gashi waye zai je kwalliya sai fa wanda ya samu nutsuwa babban magana ko ba haka ba amma akwai kananan su ma'aurori da Mm.
akwai ƙananan su.
awara, Eh, su mana.
akwai mana.
to baki ji me yace ba 10000
malama ta yi kaɗan a'a ba na ce ba a'a zai samu ba.
a'a ai ai A'a.
dama ce ai ba zan ce ta yi kaɗan ba Eh.
mun ɗauki 10,000 ɗin mun yi scaling mu duba mu auna ta magani Mm.
me 10,000 a dubu goma yanzu? dubu goma da Mm.
ban sani ba Ehe.
Eh, wato bangaren shi su Na'am.
wato harkar cosmetology Mm.
Na'am.
wannan abin nan bangaren da kake faɗa na cewa ah, kwalliya da sauransu da su sabulu da mai da menene akwai wani tsari da aka yi Na'am.
wanda yake ah, mun yi shi na tsammani gamman house ma mun yi wannan abubuwa a gamman house Mm.
idan ya kasance aka koya wa muta- matan nan Mm.
sana'a suka yi misali sati guda suna yi Mm.
ko sati biyu to akwai kaya da ake basu Mm.
kamar wani aba kit haka Mm.
na yan kayayyaki da ake basu wanda za su je su ci gaba da yin sana'a da waɗannan abubuwan da kuma yan kuɗi Gaskiya.
haka da za a basu Mm.
na tsammani mun yi a gamman Ƙwarai house kuwa.
mun yi wa sakataren gwamnati da sauransu har da yan majalisu kuma goso kan yan majalisun nan gaskiya wato suna kokari kwarai da gaske don suna shiga suna fita suna zuwa suna samowa a constituency din su waɗannan abubuwa mun rarraba waɗannan kits din da dama wanda za su yi kuma da yawa ina tabbatar maka wallahi wasu sun sami sana'ar yi sun ɗore suna yi zan iya kai ka wuri wurare da dama wanda wannan hanyar Na'am.
kits din da aka ba su shine suka zarce suke yin sana'o'i a na hannu to haka ka gani idan sun gama training din ba a barin su haka Na'am.
akwai tallafi da ake ba su wanda Na'am.
za su je su ci gaba kuma da sana'a Mm.
at the same time kuma na manta ban gaya maka ba a bangaren namu na abin nan sana'o'in hannu akwai tallafi da muke bayarwa da muna ce masa resettlement program wanda za mu idan mutane suka gama akwai kaya da muke basu na resettlement mai resettlement ɗinsu saboda idan misali yaro ka bashi sana'a ya je yayo kuma babu abin da zai ga ka kashe maciji ne baka sare To kai ba.
kusan ba.
Mm.
dole ne sai an dan sami dan wani abu da za a yi resettlement ɗinsu an ce in dambu ya yawa baya jin mai Gaskiya.
to amma dai a gaskiya hukumar mu tana kokari musamman a Sosai.
karkashin shi shugaban mu na yanzu Alhaji Nuhu Piko Ya- suna kokari kwarai da gaske wajen dai a ga an satilin din yaran nan idan sun yi training din ya kasance a basu kayan aiki a ɗebi kaya a basu a ce to gashi nan ku je ku rike kanku ta kila ma su ɗebi wasu waɗanda za su ɗan yi musu aiki kaga sun daɗa rage kuma zaman banza kenan wato matsalar da muke samu guda ɗaya ne shekaru da dama muna yin irin wannan wutan na gaya maka mun kai shekara talatin da hudu kuma muna yin wannan abun muna resettling din nan to matsalar da muke samu yaran mu akwai matsala ban sani ba a baya haka aka samu haka ne ko kuma ban amma dai yanzu na ga sun fara wayewa yawanci yan kayan nan fa idan aka ba su ina tabbatar maka wani ma mai ya riga yayi wa mai siya waya eh ana barin wajen kawai sai dai ka gani mai siya ya zo ya kwasa ya je ya siyar to musamman kuma mun fi samun haka gaskiya a nan bangaren namu a kudu gaskiya ba a yi ba a yin irin wannan abubuwa to ma hasali ma shi kansa koyon sana'ar ma abinda nake nuna ma an ana yi ka san akwai yan kuɗi da muke ba su mun kan ɗauki kaman wata uku haka da akan yi shekara ɗaya shekara biyu to sai muka saboda abin ya yi yawa sai muka rage sai muka yi wata uku uku duk wata uku sai mu yayi sai mu sake ɗiban wasu mu ɗebi wasu sana'o'i dai wanda muke ganin Allah ya da a wata uku yaro zai iya to saboda haka idan muka yi wannan muna ba su kuɗi ɗan abin nan kuɗin da za su shiga mota kuɗin mota to wa- wasu yaran fa su ba wannan ne a gaba koyon sana'a ce a gaban su ba kawai dan wannan kuɗin da za a ba su shine yake gaban su to malam balaraba rike rike ta ana haka eh.
yawa rike ta ana Masha Allah.
malam ahmad kai ka zunguro malam balarabe yawa yayi wannan bayanin kaji ɗaya daga cikin matsalolin ba wai damar ce ila babu ba Na'am.
akwai damammakin sai dai kuma bera da sata da Da dawa da wari ya abin yake ni ina ganin a tsarin da suke bi wajen ɗaukan matasan Mm.
nan ban sani ba ko suna bin wannan tsarin da zan faɗa ko ba sa bi To.
shin masu zuwa gurinku don su koyi sana'an nan akan nemi su zo da wata shaida daga gurin masu unguwanninsu domin a tabbatar da wa aka turo don kuma ku samu nutsuwar waɗanda suka zo gurinku Mm.
tsoron nan ya fita daga ranku na cewar in an yi training din nan bayan sun koma ba za su ci gaba da abin da aka ɗora su a kai ba Ɗaya.
akwai wannan tsarin to a gaskiya mu abin da muke duba shine duk dai mutum wanda ya zo ya ce zai koyi sana'a mu a tunanin mu ba sai ya kawo wata shaida ya ce gashi ba ya zo da zil na zai yi wannan Da.
kuma sannan ka bashi wata wahala kuma ya tafi mu da zuciya ɗaya muka Na- duk wanda ya zo inda za mu hukuma ce kaga kamar bangaren mu ka gani wanda ma bai yi karatu ba muna daukar sa Kwarai.
primary secondary har ma university idan mutum yayi Mm.
yana so ya koyi sana'a nan muna muna muna daukan sa amma ba mu kawo wannan ba abinda muka kawo wajen misali bayar da loan idan za a ba da loan muna ba da waɗannan abubuwan dole sai an ka'idoji eh, ka'idoji da sauransu kasan dole sai an bi ka'idoji ta wannan bangaren to shine ɗaya abin da dai muke yi amma ba mu duba cewa a bari mai tura mai je eh, karɓo takarda wajen mai unguwa da sauransu ba gaskiya ba ma mu dai kawai mun zama da kowa ɗaya ne dai duk wanda ya zo yana bukata kawai za mu ɗauke shi za mu koya masa training Mai sauraro shirin hasken matasa za mu je mu karɓi saƙonmu a cikin shirin wanda kuma idan muka dawo za mu ɗora domin a ɗan samu a sharuwa za mu karɓi saƙon gabatarwa na shi wannan shiri wato irin al'amuran da shirin ya sa a gaba wajen ganin cewar an kawo matasa mafita insha Allah.
Kalubalen zamani ya yi wa matasa da baibayi ta fuskar hanyar lafiya, ilimi, cin zarafi, rashin samun ci gaba, tattalin arziki musamman rashin aikin yi, rashin ruwa, tsaftar jiki da ta muhalli, rashin kwanciyar hankali ga rashin tsaro. Ina mafita.
Hasken matasa.
Hasken matasa Eh, hasken matasa. Shiri ne da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma CHR da haɗin gwiwa da ƙungiyar matasa masu ba da kariya akan cututtuka masu yaduwa tare da sauran al'amuran da ke ciwo matasa ciwo ƙwarya wato yasmin. Za ta kawo muku kai tsaye daga tashar Express Radio a zangon FM na mita 90.3 a duk ranar Laraba da misalin karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi na yammaci.
wanda gidauniyar Aminu Makashi Garba ta ɗauki nauyin kawo muku. Hasken matasa.
hasken matasa shiri da aka assasa tubalin gininsa da jagorancinsa da tafiyar da shi akan al'amura da suke ciwa matasa tuwa ƙwarya ta fannin lafiya ilimi al'amuran jin daɗi da walwala na rayuwar yau da kullum dogaro da kai zaman lafiya tsaro da sauran makamantarsu wanda kuma a wannan satin kamar yadda muka sani duk sati za mu rika ɗauko wani abu da ya shafi matasa a wannan satin mun kalli ranar matasa ta duniya kamar yadda muka fara magana da malam ahmad kuma da irin al'amura da suka shafi matasa musamman ta fannin rashin aikin yi hukumar samar da aikin yi ta ƙasa wato nde tana tare da mu ƙarƙashin shugaban bangaren koyon sana'a wato malam balaraba danjuma sannan kuma babban mai tallafa wa gwamna akan al'amuran matasa wato faruk Silanga- eh, lawan silangaro shi ma yana tare da mu akwai kuma matashi wato malam ahmad muhammad dalladi wanda a gabar bangana bayani da yake gabatarwa muka tafi muka karɓi wannan sako malam ahmad Jaji Makkatu.
a ranar matasa ta duniya Ah.
an yi dai ta wuce amma kamar yadda na ce a cikin shirin hasken matasa yau ne ranar matasa mu a gurinmu wanda kuma an yi abubuwa da yawa sai dai ban san ku ta bangaren matasan a irin tsare domin a duniya aka yi waɗannan amma a irin tsare-tsaren da ake yi da kuma irin al'amura da ake gabatarwa ku ta bangaren ku matasa Ah.
me kuka gani irin waɗannan ranaku da aka yi ko aka yi tanadi 12 ga watan agusta waɗanne irin abubuwa ya kamata a ce ana bijirowa da su ko kuma a ana yi domin a tallafa rayuwar matasa To, kamar yadda kika faɗa kin ce a wasu ɓangarori na ƙasa an yi wasu abubuwa da suka dace.
har ma a nan jihar kano Tom, lillahi wa rasulihi dai har kullum su matasa duk inda aka ce ko ba ma wannan ranar ba duk wata gwamnati da take kokarin ta ga cewar ta yi abin da za ta tafi ta bar yabo to bai wuce ya za a yi ta taimaki matasa ba ko ba haka ba tunda duk inda kika je in lissafi ne na adadin mutane a kowane guri matasa su ne akan gaba to in ko ba inganta rayuwarsu ba ba na tunanin akwai wani abu da gwamnati za ta faɗa a a yabe ta fiye da in ta taimaki rayuwarsu ko ba haka ba so har kullum ni dai kiran da zan yi shine gwamnati tana yi ko in ce ta fara to ta ƙara ya za a yi abu ne babba wallahi ba gwamnati ba ce kaɗai ya kamata a ce Masha ta Allah sa an hannu zo a gurin.
wannan al'amari.
Mm, mm, mm, da wallahi in kika kalli ilimi mm, wallahi ya fi ƙarfin gwamnati sai dai mu yaudari kanmu mm, ko ba haka ba mm, ba maganar mai kuɗi ba ce a'a maganar wane ne zai iya taimakawa ko waye mm, mm, ko da menene mm, in za ka iya kai mm.
amma maganar wai ni in koma gefe wanda ya koma gefe ya ce gwamnati gwamnati kawai muna yaudarar kanmu ne.
Mm, magana ta Allah ke mm, mm, ya fi ƙarfin gwamnati mm, dan da za ki je ki ga rayuwar da ake yi mm,
malamai da suke taimakon yaran nan a makaranta ke fusata in ka fusata malami me zai zo ya koya wa ɗalibi babu babu Mm, to misali nake miki wannan shine malamin matashi mm, wanda kamar yadda nake ce miki kwanan nan za su fito mm.
sababbin matasa za su kare akan wayan yanzu kawai kar ma mu wahalar da kama bari mu baki simple abu da zaki je ki kalla Mm, last year ba an yi corona ba an zo an yi Bara.
bara ne ko to kawai ki je ki dauki adadin matasan da suka gama secondary school last year mm, suka yi jam suka yi wa x suka yi ne ko mm.
ki kalle su mutum nawa ne daga cikin su Suka samu.
suka samu admission na farko Mm.
mutum nawa ne daga cikin su suke wata sana'a ta hannu Mm, mm, sannan mutum nawa ne daga cikin su kuma suke zaune a gida ba su san me zai faru gobe ba Ya salam. Ya salam.
shi kadai zaki dauka sai ga shi kafin wa'ancan fa su samu wani solution Mm.
su samu wata makoma sai ga wasu sun ƙara shigowa ciki to haka kullum ake to rike kin ta ga ba magana gwamnati a nan. ba magana gwamnati sai dake iya abin da za ta iya rike ta mama larabe Hajiya.
to sakan sakan goma me za ka faɗa gurin faruku nake son zuwa dama wato abinda nake nufi shine Eh.
wato kin san dai ita sana'ar rana na yadda game da kani na yake faɗa Mm.
ya game da harkokin ah, da s- da harkar makaranta Mm.
da sana'a Mm.
to amma ni babban muhimmin abu da nake so in shawarci matasanmu a gaskiya sana'a tana da muhimmanci wani lokaci zaka gani karatun ka je ka yi shi wani har digiri biyu ne yake da shi amma kuma za ka gani yana yawo yana ganin ran ba a gari ba ba Gaskiya.
aikin yi so sana'ar nan tana bana ba cewa ne a kada ai karatu ba karatun nan yana da muhimmanci Sosai.
amma lallai sana'ar nan a rike ta Mm.
so yanzu kaga mu da muke kiran mutane wani lokaci mu ce muna son mutum hamsin a office graduate wallahi idan aka tashi mu- sama da ɗari biyar Mm.
graduate sai kin gansu sun zo suna neman abin nan so da haka ina ba da shawara musamman matasan mu na yanzu lallai sana'an nan ta hannu ya kamata a rike in an samu digirin nan a dan ajiye shi a gefe a nemi sana'a saboda a yanzu aikin nan babu shi gwamnati yanzu ai bin yayi mata yawa babu zancen Dama ya aiki faɗa yanzu.
shi ma ai.
Yawa, eh ai na goyi da bayansa ne ta wannan bangaren ya ya wakilci Buhari ba shi ma ya faɗa yau wato al- sana'ar nan tana da muhimmanci kwarai da Gaskiya ne.
gaske saboda akwai waɗanda na sani da yawa waɗanda sana'ar suka rike yanzu in ka ce da kuɗi su zo ga aiki wallahi ba za su yi ba gaskiya ne.
eh sun abin nan din wannan saboda haka ya kamata mu dage dai akan harkar sana'o'in hannun nan to malam faruk Na'am.
rashin aikin yi tsakanin matasa ina mafita ta wace fuska ofishinka na mai tallafawa babban mai tallafawa gwamnan jihar kano sh- a wajen al'amura da suka shafi matasa musamman bangaren dogaro da kai tunda an zo gaba cewar aikin nan fa ba Mm, abin da ya kamata a dogara da kai a nemi sana'o'i na hannu mm.
wanda waɗannan makarantu da aka gina wanda ba su ma fara aiki ba saboda haka yanzu suna aje a gefe tukunna amma a yanzu a gabar da ake ciki Ahmad yanzu ya yi magana a je a kididdiga a ga waɗanda suka fita bara waɗanne ne suke aiki waɗanne ne suke sana'a waɗanne ne suke a gani nawa ne kuma suke zaune kawai ga su nan ba a zama san a halin da suke ciki ba ga kuma bane yanzu nan a yana jin jibi ma za a yi hutun ne ko gobe ne ko gata ne a a hutun makaranta an gama banda waɗanda suke jarabawa in sun gama su ma sun kuma fitowa an kuma ɗorawa wani akwai wani abu a ƙasa wanda ake yi kuma ake za a ci gaba da yi wajen ganin cewar matasa sun samu abin dogaro da kai
wato hajiya nafisa ah, akwai abubuwa da yawa a ƙasa kaɗan yanzu daga ciki kaɗan daga ciki shine kamar wannan ah, portal da na gaya miki na www.kahusiportal.com ɗaya daga cikin muhimmancin portal shine irin maganar da malam ah, ibrahim yayi malam ahmad yayi akan ƙididdiga wato duk matashin da ya hau online ya je ya yi wannan rajista kin ga ai automatically gwamnati tana da
bayanansa manhaja- bayanan wannan matashi kuma zai saka akwai space da zai nuna cewar kana aikin yi ne baka aikin yi ka gama makaranta status din mutum za a gani so wannan ana jifa tsuntsu biyu Ne da ne dutse ɗaya.
ɗaya. ana kididdiga wa'annan matasan kuma za a samu musu da aikin yi bayan haka ya ƙara so so mun inda yake mun kaikai magana ilimin na yana da muhimmanci wato da mai girma gwamna ya ɗauko ne ya bani wannan aikin ɗaya daga cikin abin da na fara yi shine wato wani blueprint ma'ana wani abu da nake so Wani ne a kundin cibin tsari, mm.
yawwa gwamnati ta yi a cibin a ƙarƙashin kafin a gama wannan gwamnatin ta mai Wato ka cimma girma gwamna. a burin.
cimma wannan burin wato kamar kuma na ga kur- kamar mission statement ko vision abin da ake bukata a cimma so wannan ɗaya daga ciki akwai ilimi na yi ginshiƙai kusan guda hudu zuwa biyar na farko akwai ilimi na biyu akwai wannan youth empowerment din wato tallafawa matasa na uku akwai bangaren lafiya na hudu kuma akwai bangaren su kansu matasan a saman musu wani kamar abin da turawa suke cewa innovation wani abu da za su kawo za su za su fita out of the Su cycle kirkira.
su kirkira da Eh, kansu su tunaninsu bujiro, ya ba su.
wanda kuma tunin yana ɗaya cikin najin taken bana ko na ranar matasa tunin na fara wannan abin a ofis ina ina zama da kungiyoyin matasa waɗanda kuma suna bujiro da irin waɗannan abubuwan kuma tuni ina nan ina shirya report mai kyau da za a ba mai girma gwamna kuma na san mai girma gwamna a shirye yake tallafa wa matasa bayan haka naji- na yi farin ciki na ji daɗi a cikin shirin matasan nan da kuke yi kamar wanda s- makon da ya gabata akan shaye-shaye da kwacin waya wato hajiya nafisa wannan fa shaye-shaye da kwacin wayan fa ba fa matsalar gwamnati bane kadai ya shafi kowa da kowa kuma wannan a ofis ina ma ba mai ƙasa a gwiwa ba mun yi zagaye daga gurin cp zuwa gurin 'yan sanda kenan zuwa gurin sojoji da duk wa'yansu da kika sani masu kaki paramilitaries wanda an hada joint tax force kuma muna fita atisaye ma kamar irin filin su kuwa zaki ga ranar alhamis ko juma'a in kika fita gurin zaki ga yadda matasa suke tururuwa suna zuwa kallon dawaki da hawan dawaki to wasu matasan ɓata gari a cikinsu suna amfani da wannan damar in yamma ta yi magarba ta yi su tara mata marasa wa'inda zaki ga ba za su iya defenseless ba za su iya kare kansu ba zaki ga sun suna kwace musu waya wallahi abin takaici ina so in gaya miki cewar watannin baya da suka wuce akwai matasan da aka kama sama da guda hudu sun tara wani yaro sun caka mai wuka ya mutu a gurin yan sanda amma sun kama shi sun cafke shi to mukan fita wannan atisaye tsin mu zagaya mu gani domin a tabbatar an samu zaman lafiya bayan haka akwai ayyuka da ake yi na CSR wa'inda kamar yadda kuka faɗa da yayana ya faɗa na NDE cewar ba gwamnati abin ya mata yawa to akwai kamfaninnika masu zaman kansu da mutane da ake kira philanthropists wato masu taimako da irin wa'annan NGOs din da suka yi- suka bujiro da wa'annan ah, program din da muke yi akwai abin da ake kira CSR wanda kamar corporate social responsibility kenan wani wa- wani nauyi da ya hau kanka in kana Cikin a jiha, al'umma ka kana cikin taimaka al'umma, musu.
ka taimaka a asibiti ne zaka gina a a zuwa zaka kai ban Don a samar da makaranta ci ko kuma gaba.
kujerun zama ne zaka bayar wurin harkar ilimi to wannan ofis ina bai kasa a gwiwa ba tunan nemi sahalewa daga gurin sakataren gwamnati tunda duk wani mai mukami a jihar Kano yana karkashin ofishin sakataren gwamnati shi kuma zai nemo sahalewa a gurin mai girma gwamna kuma tunin mai girma gwamna ya bani wannan sahalewar damar shine ma zaki ga mun yi amfani da wannan rana ta matasa aka yi tattaki daga gidan sarki eh, ofishina wato gwamnati jihar Kano da eh, kamfanin Mamuda Beverages muka ha- muka yi collaboration aka yi tattaki matasa aka fito da matasa sama da matasa dubu shida ne suka fito daga gidan sarki zuwa gamman house muka yi nuni da cewar matasa mu ba ma goyon bayan shaye-shaye da matasan jihar kano suke yi wannan abin kuma ya yi kyau kuma matasan jihar kano sun yi alfahari da shi dattijai da sarakuna mai girma sarkin kano eh, dr aminu ado bayero ya kira mu personally ya sa mana albarka saboda ya ga yadda aka yi wannan abin kuma dole matasan nan yadda eh, dan uwana ya faɗa wasu yanzu ake kyankyasa su suke fitowa daga secondary school dole sai ana ba su awareness ana wayar da kansu kuma wannan social media din da muke gani tana da muhimmanci sosai duk da tana da abubuwan ta na bangaren da ba shi da kyau wato negativity kenan to amma akwai bangaren da za a iya amfani da ita nan da nan aka ce the world is a global village now wato ma'ana Duniya na duniya tana ta- tafin hannunka nan da nan zaka iya daukan wani abu ka yada wanda zai taimaki matashi ka zaburar da shi ya gani kuma ya nusanti ya hau kan saiti ya dawo kan layi so hajiya nafisa in Allah ya yarda na san nan da ba da dadewa ba akwai abubuwa da na je na nemo na matasa wanda na tashi ne tattaki har zuwa Abuja da sahalewa mai girma gwamna An samu.
an samu To, barka nan da ma.
ko wata ɗaya ba za a yi ba za mu zo mu yi program da ke na, na, na, na awa ɗaya kuma duk zan gaya wa matasa irin yadda zo.
za ka biya ni ko Kwarai da gaske. Za yawwa mu biya ki mu yawwa zauna to mu ai ha zauna.
yawwa to haka nake Ai, mu son akan matasa za mu iya bada lokacin mu Eh, da da jikinmu da duk- komai rayuwar mu domin akan gwagwarmayar matasa mu.
ka gama komai Eh, tun da na.
haka zance ki misaro lokaci ya tafi malam faruk da malam ahmad da malam balaraba ba wanda ba kan wallasa ba ne dukansu sun sukwane shirin gaba a kuna daya nufin ni ba abin da zan kara cewa a a a a malam ahmad so nake yi mu ji ta bakin ma- mai sauraro ko da mutum biyu ko uku ne kuma yan mintuna da suka rage ba su da yawa Ya kamata.
ka ya ɗebo da yawa kenan lokaci zaka ai shirin ku ne dan ku ake yi ai duk sauran duk baki ne ku ne masu shirin Ba- amma me kake a son ka shugaban mu ce dama na ji kamar ya dan faɗi magana but bata zama kiliya ba wace ce kuma shi ma na ji ranka daɗe ya yi magana akan gwamnati fa ba ta da aikin da za ta ba matasa to eh kai ma ka faɗa ai kai ka fara Eh, sai- faɗa shi ya fa yawa kai ka fara faɗa maganar da yake na sana'ar hannu is very important yana da amma wannan ya kamata iyaye ne ya kamata su sani akwai stage inda in yaro yana kai amma a haɗa mai abu biyu yawwa a haɗa mai ilimi a jaddada ilimin nan sannan kuma da Da sana'ar sana'a.
hannu dole ne wannan yes To, masararo sifili takwas ɗaya uku biyar biyu ɗaya sifili tara tara ɗaya sai kuma layinmu na saƙo na sifili takwas ɗaya takwas shida hudu takwas biyar tara takwas uku shine za mu karɓi waya a ciki. Layin saƙo ba kiran waya ba sifili takwas ɗaya takwas shida hudu takwas biyar tara takwas uku layin waya kuma sifili takwas ɗaya uku biyar biyu ɗaya sifili tara tara ɗaya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To layin ya katse ya kira yana ta hira. Eh, Salamu alaikum. Yawwa. Yau barka ka dai da wa muke tare.
Lamini dan kanawa duka karamar hukumar tufa.
Lamini kai tsaye muna jin ka.
Gaskiya alhamdulillah wallahi Hajiya Nafisa na ji daɗin wannan shiri da ake kwarai da gaske matuƙa Hajiya Nafisa.
To mun gode mu ma.
Ko ba da yanayin da zaki ga matasa wai sai dai su bari sai gwamnati ta nema musu aiki.
Mm.
Kamar inda baki suka faɗa ya kamata matashi dan Allah dan Allah mu rufa kan maziri ga sana'o'i nan wanda za mu rufa kan maziri.
Mm.
Ba sai mu kira gwamnati ta yi mana ba malama Nafisa.
To mun gode kwarai malam Lamini.
Da fatan za ku tashi lafiya Hajiya Nafisa.
To godiya muke yi. Matasa ku tashi ku nemi na kanku kamar yadda Lamini ya ce. Salamu alaikum rahmatullah. Yawwa. Amin wa alaihi salam.
Hajiya Nafisa barkanku da aiki.
Barka ka dai.
da kuma tare da bashir usman jelerin kare To na malam Bashir kai tsaye me bayanin ka a cikin shirin?
kokarin da gaske na jan batu da zai ba matuƙar muhimmanci da za ki ga yawancin matasan da za sana'a amma kuma su na kuma raina ƙaramar sana'a wanda yake ba daidai wani Mm.
da za ki ga daga farko idan ka kama daga ƙaramar insha Allah to har Allah zai tabbata ka ta haɓaka kana haɓaka har ma kana wasu wanda sana'a Mm.
to da zarar an ce ka da ƙaramar sana'a to wallahi kai kanka da ga abubuwan kallon ta tafiya dole Gaskiya. ne.
Allah ubangiji ya zama da ban mu da su ji su gane bashir usman jelerin kare su tashi da kyau Mun gode malam Bashir muna da sako?
a kawai sakon shine ya yi tafiya da yawa Eh, Da yawa da yawa.
Eh, ta Eh, gani Zainab muna da ya je ondo ibadan shi bauchi to ai kawai yayi tafiya da yawa me yace to karshe.
yadda kawai suke kallo Eh.
suke fatan alheri A oke Gari, shirin.
gari.
Ah, to daga garuruwa suna mana fatan Ka gani, alheri.
ka karanta.
Kuma akwai akwai akwai baki gab da zamu shigo shirin nan akwai wasu bayan Allah su biyu sun zo sun ce shi gurin shirin hasken matasa suke. Suna nan na ce su jira mu idan mun koma za mu ji me ke tafa da su cikin shirin. Dan zan so ma bakin mu duk su tsaya su ji ko abin ba na namu bane nasu ne domin me za a ce a ciki. Assalamu alaikum rahmatullah. Amin wa alaikum assalam.
Yau kai tsaye kuna tare da Ibrahim da ya zuwa ciki.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To alhamdulillah ne wa manyan baki fatan alkhairi. Gaskiya wannan magana da suka yi da gwamnati za a ce za ta duba ta.
Ta.
Kuma gaskiya na wadda zan ba kuma za a ɗauka a ce za a ba wa gwamnati ba. Gwamnati ta kundin ta ayyuka ya mata. Ya Eh.
kamata a ce mata ta dinga ɗaukar sana'a da muhimmanci kuma a ta kuma a kan shi. Ike ta rayuwa ciya inda in ja an samu za ka samu.
To mun Mama ce gode.
a tattali ga mutanen lamun bakkananan sana'a kuma kuka da ya arzikin da yawanci ne da kananan sana'an nan.
to muna muna godiya kwarai malam ɗaya bani ga wani sako ba suna amma to bari in karanta an ce ko a fadar ne ko a fadar da matasa ne Allah ya halarce mu ne dan mu bauta masa ni ban gane me ake nufi ba ban san ko ku kun gane ba assalamu alaikum hello Yawa, barka ne.
Yau.
Abdulrahim ne ya yi zuwa.
na'am
Abdulrahim ne ya yi zuwa ciki.
to malam abdurrahim Yawa, yan mun ji batutuwa da aka musamman a rayuwar layin ka ba da kyau malam abdulrahim magana ba ta fita tana yin wani iri kuma gaskiya lokacin da aka ɗeban mai shirin ya riga ya ci ka sai dai mu yi haƙuri kuma mu tara amma kamar yadda muka sani shafinmu na facebook yana nan ah, daga yau har zuwa rana ita yau duk wani sako idan an ɗora ko shafin zainab nasir ahmad ko shafinmu na express radio nigeria duk sakon da ya zo za mu bibiye shi insha allahu kuma za a karbi irin bayanan da aka zo da shi domin shirin nan kamar yadda muke ta faɗa na matasa ne don matasa kuma tare da matasa malam balarabe muna godiya kwarai da gaske Jazakallahu khairan.
malam faruk muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi malam ahmadu na ga lokacin bai ishe ka ba amma ka yi haƙuri Kuma bai ishe mu.
Awo. to lokacin bai isa ba amma dai muna godiya kwarai da gaske Mai sauraro a madadin gidauniyar Aminu Magashi Garba da su ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin da cibiyar bincike da kula da lafiyar al'umma da kuma cibiyar yaƙi da cutuka masu yaɗuwa tare da al'amura da suke ciwo matasa tuwa ƙwarya wato yasfe. A tashar gaskiya dokin karfe kuke sauraron shirin mita 90.3 kai tsaye a daidai wannan lokaci. Nafisa Murtala Ahmad ne ke cewa a madadin duka sauran abokan aiki na Assalamu alaikum.
Mai gida don Allah ka taimaka ka siyo mana alayyahu mai kyau da kuma tumatiri masu kyau sai kuma busassan kubewa ba danya ba fa
to na ji gishiri fa kowanne.
haba kina lura wajen siyayya to amma me yasa idan gishiri ne wanda zai shiga abincin mu da kuma jikin mu take ce kowanne to jama'a lokaci yayi da zamu kula da gishiri